anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan dare ake rarrabe dukkan wani al'amari tabbataccen faruwa wato kaddara abin kenan kaga kenan akwai at-taqdirul am akwai kuma me at-taqdirul khas at-taqdirul am abinda Allah ya kaddara zai faru a duniya tun kafin faruwarta wannan ya tabbata cikin hadisi Allah ya kaddara kuma ya sa alkalamin kudura ya rubuta abin da zai faru a duniya tun kafin halittar sama da kasar shekara dubu hamsin wannan takdir am gida amma kaddara abin da zai faru kowace shekara wannan ya timu filin da kadari wannan ya zama mai takdirul khas fiha yufraqu kullu amrin hakim amra min indina inna kunna muslimin ma'ana a wannan dare ne aka saukar da alqur'ani sannan shahrul ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nas wa bayinatin min al-huda wal furqan wannan duk yana magana da ya saukar da alqur'ani wato daga Allahul Mahfuz zuwa ga wato Baitul Izza fi sama'id dunya an yi wannan ne a cikin watan Ramadan kuma a cikin daren Lailatul Qadr din da ke cikin watan Ramadan din amma saukar da Alqur'ani daga Baitul Izza a saman duniya zuwa ga manzon Allah wannan kan cikin shekaru 20 da uku ne goma sha uku a Makka kafin hijira goma kuma a Madina bayan an yi hijira to wannan ayoyin da suke magana akan kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yusabbita allazina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin kaga tana magana kan saukarwa zuwa ga manzon Allah kamar nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin suna saukarwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma na inna anzalnahu fi lailatul qadri suna magana saukar da shi daga lafzul mahfuz zuwa ga baitul izza a saman duniya ta farko inna anzalnahu fi lailatul mubarakah shahr ramadan alladhi unzila fil qur'an duk wannan suna magana akan waccan saukarwa ta daga lafzul mahfuz zuwa ga baitul izza ina ba za mu fahimta wa kana umrun nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin shekarun annabi suna yana dan shekara 40 bisa ga zance mafi shahara a wajen malamai an ruwaito irin wannan magana daga Abdullahi da Abbas da Afa shine Afa bin Abi Rabah cikin tabi'ai haka Sa'id ibn al-Musayyib shi ma cikin tabi'ai yana cikin malamai Imam Malik ibn Anas wa ghairihim da wadansu su wa hadhihi sinnu wannan adadi na shekaru kaga lafazin as-sinnu yana daukar ma'anar haƙori yana daukar ma'anar gome shekaru asinnu bisinna yago wasinna bisinni kaga hakuri da hakuri idan mutum ya karya wani hakuri shi ma karya masa amma asinnu anan kuma yana nufin shekaru waɗannan shekaru hiyallati wato shekaru 40 din nan hiyallati yakunu biha bulughur rushd da sune da adam yakan zamantowa ya kai balagan kimtsuwa wa kamalul aqli kuma hankalinsa ya zama kamili cikakke wa tamamul idraki da cikakken idraki inda ke nufi idraki shine fahimta ta yadda ya kai ya fahimci abubuwa a rayuwa duk dan adam da ya kai shekaru 40 to yana ganiyar wato ya kai balaga ashudda muke da haka wadansu malamai suka fassara walan ma balaga ashuddahu cewa al ashuddu din nan shine bulugu 40 sana dan lokacin da da yake samun karfin jikinsa ya je sannan kuma karfin kwakwalwa da tunaninsa ya je sannan karfin fahimta kuma ya je in dai dan adam yana nan a yadda ya kamata dan adam ya zama ta iya wa wani shekara 40 nan har yanzu baya da wayo wannan ko a karin magana waɗansu yare sun ce wannan kuma har abada ba zai ba kenan to wanda ya kai shekara arba'in yana dolo to zai zai mutu yana dolo kenan a ta iya yiwa kuma ƙarshe wani ya kai wannan shekarun amma ba ya da akwai wayan amma ba kamalallen wayo ba akwai tunani amma ba kamalalle ba to wannan kuma ya danganci tasirin a ina ya taso kila ya taso inda kwata-kwata baya karatu wannan ka sai kai shekaru hamsin ma yana ne yadda yake saboda karatu yana da tasiri a tattalin ɗan adam sawa'un karatun zamani ko karatu na addini ko kuma ka haɗa da juna ta iya wa wurin zamansa tasirin wurin zama environment ko bi'a kenan bi'a ta inda yake zaune galibi wanda yake zaune a nesa da binni yana nesa da inda ilimi yake da dai sauran waɗansu dalilai awamil da suke taimakawa wajen dan adam ko dai ya ci gaba ta fuskar tunani da kwakwalwa ko kuma ya samu ci baya والذي نزل بالقرآن من الله والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام قال الله تعالى عن القرآن, عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وبنجي تعالى ya turo mala'ika Jibril dan ya zo da wahayi zuwa ga manzon Allah kuma shi ne ɗaya daga cikin mala'iku makusanta dan haka Allah ce innahu latanzilu rabbil alamin ko din nan zamira na koma zuwa ga alqur'ani malaman tafsiri suka ce to aya a ayoyin da suke kafin wannan babu inda aka ambaci alqur'ani ballantana ho ta zo zamiri ne koma zuwa ga wani abu mazkur wanda ke gaskiya ne idan ka duba a cikin suratul shu'ara ne kisar annabi nuhu bayan an gaba kisar adawa kisar samudawa kisar annabi shu'aib har aka zo nan gurin wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala wato zamirin baya da wurin komawa kenan an gane ku domin ɗauki ƙarshen kisar annabi shu'aib fakazzabuhu fa akhazahum azab yawm yadhulla innahu kana azabu yawmin azim inna fi dhalika al-aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lawal azizur rahim sai kawai kace wa innahu latanzilu rabbil alamin kaga damirin baya ko ba zuwa ga wani abu mazkur to shine suka ce a larabci akan ambaci zamiri a cikin balaga da a kwadaitar da kai cewa to waye mai zamirin ka zazzare ido kana neman mai zamirin sai a kawo shi to sai ya fi maka kwarjini saboda an ambace shi da siffar sun karan bayi wa innahu latanzilu rabbil alamin wani lokacin akan bude lamiri ga mutum yana nan zai idan ka je fada ko da ki ba san fada ku ta nan bocha ba fadar mu ta Kano idan ka je sai ka dana cewa an fito a ba a fito ba wai sarki ake nufin ya fito ba za ma a ce ya fito ba rashin ladabi ne sai dai an fito a ba a fito ba ko an fito ko ba a fito ba kaga nan gurin wato ana ba shi wani wani abin da mabani lil majhul nau'i ne na kambamawa akwai wanda a cikin yaruka daban-daban nan da larabci ɗaya daga cikin yaruka wanda suka fi kowane yare balaga da fasahan harshe waɗansu kuma suka ce a wa innahu ai damirin na koma zuwa farkon suratul shura din da Allah ce tasimim tilka ayatul kitabi me ka gani ba ayatu alkitab ba to wannan alkitab din shine wa innahu komin nisan su dai damirin can zai tafi dan dai a samu inda damiri zai koma kenan la tanzil rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin ar-ruhul amin shine malaika jibril wato ruhi amintacce kenan an siffanta shi da siffofi guda uku cikin alqur'ani ko dai a ce ar-ruhu kadai an gane ko tanazzalul malaikatu war-ruhu ha kuma ta'arudul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf kaga ar-ruhu kadai ko a ce ar-ruhul amin kamar da yake cikin wannan aya ko a ce da shi ruhul qudus qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik an gane ko wa atayna isa ibn maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus duk da shi kadai ne ar-ruh bil alif wal lam ruhul qudus mudaf wal mudaf ilayhi ar-ruhul amin ya zama na'atu wal man'ut duka dai mala'ika jibril ake nufi wato ruhi wanda yake amintacce ala qalbika litakuna min almunzirin ala qalbika kalba anan wadansu sun fassara shi da zuciya an saukar da alqur'ani akan zuciyarka ko akan hankalinka dan dukkan dan adam yana da zuciya amma dukkan dan adam ne yake da hankali to amma shi hankali ina ne wurin zaman sa cikin kwakwalwa ko cikin zuciya kaga wata rigima ce wanda likitoci har yanzu ba su kare ta ba wadansu suna ganin kwakwalwa ita ce take mai take rike a nan hankali yake shiga ciki a cikin kwakwalwa yake da suka ce an jarraba dan adam yana nan a matsayinsa na dan adam aka samu wani bangare da cikin a jikinsa ko zuciyarsa a cire a dai masa da san zuciya inda a ce dan adam din farko yana mummuni aka cire aka masa da shan zuciya da dan adam da yake kafiri ya samu lafiya kuma aka ji ya dawo da kalmar shahadarsa da komai da komai da komai da komai inda a ce a cikin zuciya dukkan ma'aluma suke na imani da yadda da tashin kiyama da aljanna da saradi da wuta sai aka sai aka canja da wanda bata yadda ba idan ya tashi da kalmar shahada dan zuciyar ba za ta bashi sakon kalmar shahada ba ke shine hujjar sa kulwa ke amma ubangiji ta'ala yake cewa ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين قلوب لا يفقهون بها كذا القلب kenan shine mahallul ilmi din kenan nan gurin ma gashi Allah ya ce da manzo Allah nazala bihi ruhul amin ala qalbika bi ce ala mukhika ba ba kokolwa ba ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin ana dai wannan wata tattauna ce da wanda amma dai malaika jibril ya sauka da qur'ani ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala qalbika litakuna min almunzirin to lafazin a litakuna min almunzirin ma'ana lamu ta'lil kenan an saukar da alqur'ani akan ka dan ka kasance cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin to wannan bilisanin arabiyyin mubin jarul majrur ne jarul majrur dole sama abin da zai ta'alluki da shi mun yadda litakuna min almunzirin wannan yana da alaka da me yana da alaka da nazara nazala bihi ala qalbika litakuna min almunzirin ya saukar da shi kan zuciyarka dan karanto cikin masu gargadi to bilisan al-arabiyya mubin da harshen larabci to shi kuma yana da alaka da me yana da alaka da nazara ko kuma yana da alaka da min al-munzirina idan mun ce min al-munzirina ba da manzo Allah gargadin sa da larabci kawai zai kuma laraba kadai ya shafa amma idan mun ce yana da alaka da nazala kaga nazala bilisan al-arabiyya mubin al-qur'ani ya sauka da harshen larabci wannan ba a maganan gargadin gargadin ya iya yiwa da larabci ya iya yiwa da bai da wani yare da daban hausa ko wani abu kamar yadda muke ta yi yanzu ko shakka babu ya zanto yana da alaka da nazala zai fi sama da minal munziri na kadai ya zanto yana da alaka da shi sai ce mai kana jibril وقد كان لجبريل, لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والمك والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول, رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله wato yahudawa suna zargin rashin imaninsu da manzan Allah to amma idan ka ce me uzurin ku ko wato sukan ki yin imani da manzan Allah sukan zargi annabtarsa wai hujjarsu da suke bayarwa waɗansu daga cikin su ba wai mala'ika jibril ya zo wajensa da a ce mika'il aka turo masa da sun yadda da shi to amfanin waɗannan sufofi da mala'ika kawo to me abin suka ga mala'ika jibril wanda yake da wannan sufofin yana da sufofi na girma da karamci gashi yana da karfi gashi yana da alqurbu min Allah kusanci da Allah ga almakana matsayi wal ihtiram bainal malaika sannan abin girmamawa ne shi ne kuwa tsakankanin malaiku ga al'amana abinci amintacce ne ba da ha'inci wal husn ga kyawun halitta wa tahara da tsarki waɗannan siffofi su ne ma ja'alahu ahlan li an yakuna rasulullahi ta'ala bi wahyi ila rusulihi su suka cancantar da shi ya zanto jakadan Allah zuwa ga annabawansa dan duk wanda yake da wannan ya cancanta ya zama dan aiki duk dan aike ya zanto yana da karfi yana da amana ko guda biyan nan ma ba za ka aike shi ba karfi dan ya rike abin kada kwace masa a hanya amana kuma shi ba zai salwata a hannunsa ba amma in yana da karfi ba da amana kaga ba zai ba in yana da amana baya da karfi to a iya tare shi a kwace to mala'ika jibril ga karfi ga amana sannan ga kyawun halitta sannan ga karamci sannan ga shi abin girmamawa ne a wajen mala'ika to waɗannan sufofi da ya bayani shine zai kawo ayoyin da suke nuna su innahu قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وهدى وبشرى للمسلمين وتؤير إنه لقول رسول كريم nan rasulun karim ana nufin mala'ika jibril lallai shi alqur'ani zance ne na wani manzo mai girma akan ce da abu karim abin da yake da alheri da yawa shi yasa ko da tsoro da yake fitowa daga kasa Allah ya siffanta shi da karam ambatna fiha min kulli zawjin karim hadha khalqullah wa aruni ma za khalaqa alladhina min duni bal adh-dhalimuna fi dhalalin mubin shine wani malami yake bayanin cewa a fassara abin da yake fitowa daga kasa a ce zaujin bahij hankali zai karba da wuri an batna fiha min kulli zawjin bahij wato abu mai fitowa mai ban kaye wajen kallo an gane ko amma a ce zaujin karim min kulli zaujin karim dukkan wani nau'i wanda yake mai karamci yace kuma dan adam ba ta hango shi da wuri sai in yayi tadabburi cikin alqur'ani yace me yasa ake siffanta tsiro da yake fitowa daga cikin kasa cewa mai karamci yace karamcin da ke ciki shine akwai bambanci tsakanin lokacin da manomi ya tafi shuka da lokacin da ya je girbi lokacin da ya tafi shuka bayan an yi ruwan shuka kila abin da ya dauka kwano ɗaya ne a cikin dambu ya rataye amma bayan an yi girbi ya yanke ba zai je ya rataye shi haka kila sai mota guda kila sai amalanke guda to wannan karamci kenan lianna tu'ti akthar mimma ta'khus kasa tana bayar da sama da ninkin ninkin abin da ta bayar alamin shuka ɗaya kila ka shuka kwayar gero guda uku ko hudu ko biyar ciki dai guda ɗaya ne ta fito ta yi kara amma za ka fitan dar maka da zangarniya da za ka samu kwayoyi da yawa a ciki kaga karamci kenan shine an batana fi hamin kudi wato dai abu akan ce abu karim idan ya zanto mai yawan alkhairi da haka malaika jibril aka ce masa rasulun karim saboda mai yawan alkhairi tunda ya zama mabuga ta wahayin Allah zuwa ga annabawa shine ya zama wasuda indar rodin da wahayin ke bi kafin ya je wajen kowane annabi shine ya je wajen annabi Musa shi wajen ajaja annabi Isa shi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka karamci kenan wannan sifa ce bi kowa ma'abucin karfi inda zil arshi makin idan an ce makin a larabci ana nufin zu makana ma'abucin matsayi a wurin wa inda zil arshi a wurin ubangijin al'arshi dan Allah shine zil arshi mamallakin al'arshi to mala'ika jibril na da matsayi a wajen Allah sannan ko muta'in abin yi wa biyayya ne samma a can sama wato mala'iku shi suke bi shugaba ne shi jagora ne na mala'iku samma daidai yake da hunalika a cikin larabci wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira amin sannan kuma amintacce ne kaga duk wannan sifofin sa ne allamahu shadidul quwa kaga shaidan yanzu kowa shine da yanzu kuwatin din zo mirra mirra waɗansu malamai suka fassara mirra ita ce kuwa waɗansu malamai suka ce mirra a cikin larabci na nufin alhai'atul hasana kyakkyawar kama ita ce mirra zo mirratin ma'abucin kyakkyawar kama ne a hakikanin gaskiya larabcin mirra na ɗaukan maloni guda biyu yana ɗaukan karfi yana ɗaukan kyakkyawar kama abin da ke nuna mana ɗaukan karfi da mazalla ke cewa la tahillu sadaqatu li gani wala li dhi mirratin sawi wato ba shi halatta mutumin da yake mawadaci ya karbi sadaka haka dukkan mutumin da yake mai karfin da zai iya sana'a to bai halatta bai tsaya da karbar sadaka la tahillu sadaqatu li gani wala li dhi mirra kaga zai mirra ana ana nufin zai kowa wa huwa bil ufuq al ala al ufuq al ala sasannin sama kenan lokacin da malaika jibril ya bayyana da wahayi zai zuwa wajen manzon Allah a daren Isra'i ya gaishe bil ufuq al ala sannan Allah ce kul nazzala ruhul qudus mun faɗi mai ruhul qudus wato kaga wannan sifofi ne na malaikar jibril sai ce wa qad bayyana Allah ta'ala lana awsafa jibril وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عند الله وتدل على عب وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة
yace Allah ya mana bayanin sifofin malaika jibril wanda shine ya saukar alqur'ani waɗannan sifofin suna nuna girman alqur'ani da kuma kulawar Allah game da shi fa innahu la yursilu man kana aziman illa bil umuri al azima Allah baya turo babba sai da al'amarin da shi ma babban lamari ne tunda malaika jibril babba ne ko da cikin malaika to littafin da zo da shi babban littafi ne to kuma wanda aka saukarwa da littafi lalle shi ma babba ne wato cikin halittan Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ga a matsayin mabudi sai mu dakata haka insha Allah ta'ala iskali ko wani abu cikin dai abubuwan da muka tattauna tambaya ko karin bayani to kar ku mayar da filin filin tambaya dan ka'idar sabila tambaya da karin bayani Eh, na'am a'a maganan wani kada atayna ka sama min al-masani wal qur'an al-azim baya nuna cewa fatiha tana cin gashin kanta ne ba ta cikin alqur'ani an gane ku akan yi afafi a cikin larabci idan an samu mugayara wato bambanci tsakanin al-ma'tuf wal ma'tuf alayhi yanzu misali to wannan mugayara din ta iya zantowa kawai ta suna ne amma da wannan abin da wannan duk ɗaya ne amma sunan su kalmar da aka yi amfani da ta ta bamban sai aka yi adafin daya kan daya suratul fatiha ita ce alqur'ani qur'anin kuma yana ci- ya kunshi suratul fatiha ina ba dan ka fahimta wanda duk ya kafa hujja da wannan akan cewa kaman suratul fatiha daban qur'ani daban to zai samu kansa cikin wata matsala na farko dai ayat tana cikin suratul hijri suratul hijri ko makkiya ce kaga a lokacin da aka saukar da wannan aya cewa mun baka suratul fatiha mun baka alqur'ani a lokacin an gama saukar da alqur'anin ashe duk abin da ya biyo bayan suratul hijr kenan zai shiga cikin qur'ani ko ba zai shiga ba kaga in ya dauki wannan fahimtar ba zai shiga da shi ciki ba tunda zai ce an riga an gama qur'ani tun akan suratul hijr tunda Allah ya ce atina ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim amma wannan ambatan al-qur'an al-azim a nan gurin min bab itlaqil ba'dhi ma iradatul kulli ba itlaqil kulli ma iradatul ba'dhi wani sashi na alkur'ani tunda lokacin ma ba a saukar da suratul bakara ba tunda sai da aka zo madina ba a saukar da ali imran ba kaga sai da aka zo madina ba a saukar da wato al-ma'ida ba sai da aka zo madina ba a saukar da an-nisa ba sai da aka zo madina kaga waɗannan suna daga cikin surori mafiya tsawo a alkur'ani amma lokacin ba a saukar da su ba amma Allah na cewa na baka alkur'ani abin nufi na baka wani sashi na alkur'ani an kawo lafazin qur'ani gaba daya amma ana nufin me wani bangare na shi ina ba da gafarta na'am bismillah wala eh wannan tambaya ce mai kyau inna wala qawla rasulil karim lalle magana ce ta manzo mai girma me ake nufi da magana manzo mai girma na farko da abin da ake nufi da wannan shine qur'ani amma an jingina alkur'ani zuwa ga mala'ika jibril a matsayinsa na mai isarwa ba a matsayinsa na wanda ya faɗi zancen ba kamar yadda an jingina alkur'ani a wata ayar ana nufin manzan Allah aka jingina shi zuwa ga manzan Allah cikin suratul haqqa makamanciyar wannan aya din innahu laqawlu rasulun karim wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun ka rasulun karim a can cikin suratul haqqa ana nufin manzan Allah rasulun karim ana cikin idan shamsu ko da ana nufin wa wato malaika jibril amma dukkanin su kowanne an jingina alqur'ani zuwa gare shi ba wai a matsayinsa na wanda qur'ani zancensa bane a'a a matsayinsa na mai isarwa malaika jibril huwa al-muballighu anillahi ila rasulillah wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam huwa al-muballighu anillahi ila khalqihi a cikin larabci ya halatta in ce maganar ka a matsayinka na wanda ya faɗe ta ko a matsayinka na wanda ya isar da maganar waninka ina fata an fahimta yanzu idan wani zo na cewa li qawlata atlalun bi burqati sahmadi taluhu kabatil washmi fi zahiril yadi sautin wannan sautin wai kuka je yanzu sauti na ne zaka je ka ce naji zafar ya ce kaza amma wannan maganar kuma ba ta bace ba kasida ce ta tarfa ibn al-ard ne daga cikin sahibul mu'allaqat al-ashr ko al-mu'allaqat as-sab'a kaga ana jingina zance imma liman qalahu asalatan wa imma liman qalahu muballighan dan haka wannan shine magana na'am wa alaikum eh shi yasa na ce maka shi Sheikh Salih bin Uthaymeen anan ba wai ya kawo ta bane yadda take a hadisi eh ya tattanda a cikin hadisi babu magana da tubu ilai shi ne anan gurin ya kawo ta amma a cikin hadisi wadancan su fi ilai mudari'ai guda uku nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi wannan guda hudun su ne wannan shirkin shi ne na'am wa alaikum assalam na'am
aiki tsakanin liman da mabiya a duk lokacin da liman ya fara ayyuka kafin ya isar da ƙarshen aiki na wakansu akan samu suka riga liman aikata wani aiki a kullum mukan san malam akasarin masallatai yanzu a cikin nan za ka samu ko da za a sa bidiyo za a ga masu gabatar da sallah kuma ayyuka kafin liman suna cewa a da kuma nan sallar sallama idan ya ga mutum ya aikin da ba daidai ba yakan kira ya ce a saki abu kaza to a yanzu mafi yawan mu muna layi za ka samu wasu aka tana cikin ashirin biyar suna yi daidai bin neman sha biyar ba su yi to na kan so mara yin wannan ya tsara jan hankali a akasarin akan samu sallolin mutane na bashi haka wanda kuma har yanzu ba da ƙarshe ba.
tabbiyar tana da muhimmanci sai dai ba ta cikin mawuyi eh yauwa daga baya ka zo ina jin bayan mun ce za mu ansa abin da ya shafi abin da muka tattauna a kai to mu ɗauka tambayar ka ce ta karshe malam sannan tun da mala ya riga gabatar da jahi mu hana shi ba za mu ba shi ansa da karshe to za mu tsaya daga nan daga kai shi kenan eh wannan ai daban akai shi muke magana mun yi magana hadisi kada ka damu amma muna magana akan nazzi na aya ta alqur'ani kana da akwai shikenan shine mahallin da za din ko can gurin kuma abin da na faɗa musu a nan gurin da na faɗi wannan menene hikimar faɗin wannan a wannan lokaci hikimar faɗin wannan nace dan biyayya yanzu duk musulmi baya bukatan ka je kai masa wazi ka ce so manzon Allah duk musulmi inda musulmi ne yana son manzo Allah amma duk musulmi ne yake bin manzo Allah to kuma sai waɗansu suka ɗauka kamar yawanci da dama daga cikin yan bid'a su sai suka ɗauka san ma kawai ya wadatar ko baka masa biyayya yanzu kai da kake kokarin ka bi sunna kai suke ganin makiyin annabi amma su da za su yi taron maulidi su tsarawa annabi kasida da waka su suke ganin cikakkun masoya wannan kasida ta riga ta ta ita ce kawai abin su san wannan na zuci so na ɗabi'a irin wanda kafirai ma sun masa shi shi kuma san biyayya yake bukata wannan tahaddi ne a babin ilimi shi yasa na faɗa musu wannan abin mamaki da dama daga cikin malamai sai na ce musu inda ma aya ta yi ishara shine aya daga cikin suratul tauba da Allah ta kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu ita kuma ta zo ne min babil khabar ba umarni a hibbu ba sai na kawo wannan aya to abin da yafi koyi ban mamaki shine wanda suka tashi bani rabi kuma sai su kawo min aya bayan kuma ni na kawo ta ina ga daga kai mallan ta ma tambayar ka ta karshe daga ita za mu tsaya sauran sai ku yi hakuri sai Allah ya kai mu darasi na gaba darasi na gaba gobe kenan um, bawan Allah ne yana magana kan cewa da dama daga cikin yan uwa a masallatai za a ga da dama daga cikin masallatai akan samu kurakurai wajen masu bin liman su riga liman aikata wani abu daga cikin abubuwa na sallah ko ruku'i ko sujada ko dagowa ko tashi ko wani abu makamancin haka in na fahimci maganarsa yana nuna cewa da ya kamata a ce ana lura da wannan kuma ana faɗakarwa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum ya ba daidai bai kan faɗakar da shi wannan kan kuskure ne a samu wani ya aikata aiki tare da liman ballantana a ce ya riga shi kuma duk wanda ya gani nauyin na kansa ta fuska guda biyu ko dai ya samu mutumin ya faɗakar da shi cewa abin da ya kuskure ne ko kuma ya kokarin sanar da liman dan liman ba zai iya sanin waye ruku'i tare da ni ko ya riga ni ba waye bai ba sai da ni tunda shi yana gaba kuma yanzu kamar misali a nan masallacin ko sahun farko ai liman ba zai iya sanin me suke ciki ba balla sana adadin mutane a waje da sauransu da haka a nan gurin sai ya zanto duka mutane sai sun yi ta'awuni wajen gyara dukkan waɗansu kurakurai da za a gani a masallaci ko na sallah ko a nan masallacin ko a wuri kamar yadda na faɗa ko dai ka samu mutum kai da shi daga gaya kuskuren ka faɗakar da shi wanda yana da muhimmanci idan ka masa magana da usulubi mai sauki ko kuma ka faɗa ɗaya daga cikin malaman da suke faɗakarwa ko wa'azi ko shi liman kansa liman kansa idan ya faɗakar za ga yana da tasiri haka sauran malamai da suke faɗakarwa musamman masu fure kutuba su ma su san haka yana da tasiri don za a shigar cikin wa'azi sai ga mutane sun ka sai mu dakata haka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
السلام على رسول الله قال الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين في كتابه أصول في التفسير ثانيا أول ما نزل من القرآن أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم فتر الوحي مدة ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر وهي قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ففي الصحيحين صحيح الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق وهو في غار هراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يعني لست أعرف القراءة فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم وفيهما عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنزل إلى والرجز فهجر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين abinda malam zai fara da shi ko kuma abinda zan fara da shi a cikin darasi shine awwalu ma nazala min alquran wato farkon abin da ya sauka na alqurani mai girma to a nan gurin wajen bayani akan farkon abin da ya sauka wato akwai abin da ake kira awwaliya mutlaka akwai kuma awwaliya muqayyada idan sun ce awwaliya mutlaka abinda ko shakka babu shine farkon abin da ya sauka ba abin da ya riga shi sauka ta kowace fuska ka zo za ka yi bayanin me ya riga sauka za a ce maka wannan abin ne to wannan shine abin da ake kira awwaliyatun mutlaka amma awwaliyatun muqayyada wato farkon abin da ya sauka bayan faruwar kaza kamar mu ce farkon abin da ya sauka a Madina kaga wannan mun kai da faruwar abin abin a Madina ko mu ce farkon abin da ya sauka bayan yankewar wahayi domin da aka yi wahayin farko an samu lokaci kafin wahayi na biyu ya sauka to me farkon abin da ya fara sauka bayan yankewar wahayi ko mu ce farkon abin da ya sauka game da jihadi ko mu ce farkon abin da ya sauka game da sallah ko mu ce farkon abin da ya sauka game da rabon gado kaga duk wannan awaliya ce mu kayyada duk lokacin da ake magana kan awwalu ma nazal ya kamata mai saurare ya fahimci cewa yana jira ne ya ji ɗaya daga cikin biyu ko dai awwalu ma nazala ala wajhil itlaq ko kuma awwalu ma nazala bi wajhin muqayyad ina fata an fahimci wannan to sai ya fara maganan farkon abin da ya sauka ala wajhil itlaqi qat'an wanda ta kowace fuska wannan ne farkon abin da ya sauka alqur'ani shine ayoyi guda biyar din farko na cikin suratul alaq fadin Allah ta'ala ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wannan shine farkon abin da ya sauka wato kira ga zuwa ga yin karatu wato karatu din kuma da sunan ubangiji subhanahu wataala wanda ya halitta to malafi sun mafatar alwahyu daga nan sai wahayi ya dan yanke zuwa wani tazaran lokaci muddatan zuwa wani tazaran lokaci thumma nazalatil ayatul khamsul ula min almudaththir daga nan kuma sai ayoyi biyar din farko cikin suratul mudaththir suka sauka sune fadin Allah ta'ala ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir zuwa ƙarshe sai ce fa fi sahihaini sahih al-bukhari wa muslim an aisha radiyallahu ta'ala anha fi bada'il wahyi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga ummu na aisha Allah shi kare da a gare ta tana magana dangane da farkon wahayi tace hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi ghari hira wato malam ya datsi daidai mahallu shahid a cikin hadisin tunda hadisin yana da tsawo sai ya datsi daidai inda yake da alaka da abin da muke magana kai hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi ghalira abinda ake kira da al-haqq anan shine al-wahyu har gaskiya ta zo masa ko wahayi ya zo masa yana cikin kogon hira shi manzon Allah kenan fa ja'ahu al-malak wannan karin bayani ne fa ja'ahu al-malak domin itiyanul haqq kana musahaban bi itiyanil malik al-malak tare suka zo ba wai gaskiya ce ta fara zuwa sannan mala'ika ya biyo baya ba a mala'ikan ne ya zo tare da gaskiyar a hada da juna da ya zo ya ce da shi ikra sai manzo Allah ce ma ana bi qari'in sai malam ya fassara mana me ake nufi da lamma ana bi qari'in yani lastu a'rifu al-qira'a bai iya karatu ba domin lafazin ma ana bi qari'in yana daukar ma'ana guda biyu ne idan nace da kai ikra ka iya cewa ma ana bi qari'in kana nufin bazan karanta ba kaga nan sabawa umarni na ne kike yi ta iya yiwa kuma ma ana biqarin kana nufin bai iya karatu ba kaga anan gurin tukhbiru an nafsika bi annaka la ta'rifu al-qira'a to sai malam yayi bayyana kausai ne ya fassara mana ma'anar da yake da hadisin ke nufi ta ma ana biqarin ba manzo Allah na nufin ba zan karanta ba a abin da yake nufi bai iya karatu ba wato wannan shine babban abin da yake tabbatar da cewa abin da duk aka saukar masa wahayi ne domin babu wani malami da ya taba koya masa karatu bai kuma iya rubutu ba kamar yadda Allah ya ce masa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون wato kafin saukar da alkur'ani akan ka ma kunta tatlu min qablihi min kitabin dama baka taba karanta wani abu rubutacce ba inda a ce manzo Allah ya iya karatu da rubutu kafin saukar da wahayi to zai iya yiwa a ce wahayin nan shi ne ya tsaro wa kansa ya ce an yi masa shi to amma bai iya karatu ba sai ya zo ya karanta abin da masu karatu suke yi ba wani bai koya masa rubutu ba ya zo da rubutaccen littafi wannan ya nuna lalle wahayi aka masa daga wajen ubangiji ba shi ne ya kawo daga karan kansa ba an fahimta ku to shine ma'anar ma'ana bikarin fa zakar hadisa ya ambaci hadisin gaba ɗaya wa fihi thumma qala qra bismi rabbikal ladhi khalaq ila qawlihi allama al insana ma lam ya'lam wa fihi ma ضميري أنا هنا كما زوا بخاري دا مسلم لكم وفيهما أي في البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي فترة الوحي shine bayan saukar da wahayin farko kafin a sauke saukar da na biyu yankewar da wahayi yayi tsawon wani lokaci ko kwanaki kafin a sake saukar da wahayi na biyu to maza Allah ya zo yana magana dangane da fatratul wahayi yace baina ana amshi in sami'tu sautan mina sama ina cikin tafiya sai kawai na ji wani sauti daga sama fa zakar alhadisa sai ya ambaci hadisin har zuwa karshen gabar maganar mu wa fihi a cikin hadisin an ce fa anzalallahu ya ayyuhal muddathir qum fa anzir ila warrujul fahjur abinda malai yake nufi da kawo wannan hadisi na Jabir ko shakka babu ya sha bamban da hadisin ummu na Aisha hadisin ummu na Aisha ta nuna farkon abinda aka saukar shine iqra hadisin Jabir din nan ya nuna farkon abinda aka saukar shine ya ayyuhal muddathir kowa hiya tukbiru an awwaliya wa huwa kadhalika yukhbiru an awwaliya to abin da yake so ya ce mana hadisin Aisha yana magana ne akan awwaliya mutlaka hadisin Jabir kuma yana magana ne akan awwaliya muqayyada kawai abin da yake so ya ce mana kenan amma idan mutum bai fahimci wannan bayanin ba kila idan ya karanta sai da kamar akwai cin karo da juna tsakanin abin da ummu na Aisha take son ta tabbatar da abin da Jabir dan Abdullahi yake son ya tabbatar dan shi Jabir ma a wata riwayar tambaye shi akai menene farkon abin da ya sauka sai ce ya ayyuhal muddathir kai tsaye kawai ce ya ayyuhal muddathir to kaga wannan ta'abiri nashi kuma a daidai lokacin da tambaya aka yi mishi sai wani ya fahimci kawai eh ya yi mudassar farko abin da sauka kenan wanda kuma gashi ya samu ta'arudi da abin da ummu da Aisha ta tabbatar sai ce me وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين فتكون أولية مقيدة مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول قال جابر يا أيها المدثر قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري حبط حبطت فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فهجر قال ce wa samma ayatu wa sammata ayatu lafazin sammata yana nufin hunalika akwai ma waɗansu ayoyin yuqalu fiha awwalu ma nazal su ma za ku ji ana cewa wannan shine farkon abin da ya sauka wato banda ya ayyuhal mudaththir banda ikra an gane ko wal muradu awwalu ma nazala bi itibari shay'in muayyan abinda ake nufi da su farkon abin da ya sauka in an yi izina da abu kaza kamar mu ce farkon abin da ya sauka bayan an yi hijira kamar yadda na faɗa mana dai da su fatakunu awwaliyatan muqayyada to irin waɗannan ire-iren su in mutum ya gansu sai ya dauka cewa awwaliya ce muqayyada ba ba awwaliya ce mutlaqa ba mithlu hadith jabirin radiyallahu anhu fi sahihaini anna aba salama tabna abdurrahman shi wannan mutum mai suna abu salma ibn abdurrahman ya tambayi Jabir dan Abdullahi ayyul Qur'ani unzila awwal sai Jabir ya ce ya ayyuhul mudaththir sai Abu Salma ya ce da shi umbitu annahu qara bi sami rabbikal ladhi khalaq an ko bani labari shine umbitu Allah barta mun cewa a ikra ce farkon abin da sauka sai Jabir ya ce la ukhbiruka illa bima qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba fa san zuciya ta nake faɗa maka ba ina baka labarin abin da manzon Allah ne da kai ya labarta mun ba ijtihadi bane ba nassi ne da ne a hannu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم in ma kana so ka ji ga abin da manzo Allah ce jawartu fi hira mujawara anan gurin manzo Allah na nufin na ke banta wajen munajati da ubangiji na a hira ko kuma na ke banta domin yin ibada a cikin kogon dutsen hira shine jawartu fi hira falamma qadaitu jiwari yayin da na kammala ibadata killace kaina a cikin wannan kogon dutse habittu sai na gangaro don akan ce habita ya habitu ga idan mutum ya baro wuri mai tudu zuwa ƙasa kamar yadda aka cewa annabi adam da matarsa lokacin da za a sauke su daga aljanna tunda aljanna a sama take sai Allah ce ihbitu minha jami'a ku sauko an gane ko wato dai lafazin al-hubut yana nufin al-intikalu min al-a'la ila al-asfal wannan shine ihbit al-hubut kenan ban manta ba wani lokaci wani malamin mu ban sire yake kokarin bayyanar da falalan Misra ya kawo udkhulu Misra insha Allahu aminin ya kawo kuma Allah ce ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altu to to cikin mu wanda ya wanda ya masa raddi yace to wannan ya nuna inda suka baro din ya fi daukaka sama da Misra ko ba haka ba tunda Allah ce da bani Isra'ila ihbitu Misra wannan ya nuna ko bar wurin da kuke madaukaki ku koma ina makaskanci to sai shiru kaga sanin harshen larabci yana da amfani kwarai da gaske sannan yace kuma ma wa yace maka ma misran ko ake nufi ai Allah ce ihbitu misran bitanwin kaga wannan ba da da, da misra ake nufi yanzu ai ta zama alam ne to alam kuma zai zanto baya baya gair qabil lit tanwin irin wannan dan zai zanto lafazin misr gair qabil lit tanwin lil alamiyya saboda abin nan kasancewa sa alam ba zai karbi abin nan ba sai zai zanto misra yace lokacin da na sauko fa zakara al hadisa ya ambaci hadisin hadde zuwa wa fihi wato mahallu shahidi kenan fa ataitu khadija wato mala'ikan da na gani sai ya zo min da wahayi yake yace min kaza ya sauka masa da wahayi kenan yace fa qultu sai na zo wajen khadija nace dathiruni wa sabbu alayya ma'an baridan ku lullube ni ku samu ruwan sanyi a jikina wa unzil alayya ya ayyuhal mudaththir ila qawlihi wa rujza fahjur aka saukar masa da yace sai aka saukar min da ya ayyuhal mudaththir ila qawlihi wa rujza fahjur to kaga wannan hadisi da Jabir ke kafa hujja da shi kamar yadda muka faɗa da zane awliya ce mukayyada ba mutlaka ba domin ko da a cikin hadisin manzo Allah ce sai ga mala'ikan da na gani da a kogon Hira kaga ya ganshi kenan a wani karo ba na yanzu ba ba yanzu ne ganin su da farko ba ala kursiyin baina sama'i wal ardi yana kan wata kujera tsakanin sama da ƙasa wannan ya shaida shi kenan tunda dajin ya taba ganin shi lokacin da ya zo masa da ikra sai ce fa hadhihi al awwaliya
فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله تعالى عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي أو أول ما نزل في شأن الرسالة مم.
لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر
wato wannan awaliya da Jabir ke bada labari yana nufin awaliya ta farko kenan wana abin da ya sauka faru abin da ya sauka da farko bayan yankewar wahayi ko dai mu ce haka au awwalu ma nazala fi sha'ani risala ko ko mu ce abin da ake nufi farkon abin da ya sauka dangane da manzanci sai zanto ikra tana fa'idantar da annabta ce ya ayyuhal mudaththir tana fa'idantar da manzanci tunda an ce kun fa anzir an mishi umarni ya isar kenan ga wani ikra ko shi kada aka ce yayi karatu ba a ce ya isarwa kowa ba yace domin suratu ikra sabatat biha bihi sabatat bihi annubuwa nubuwatun nabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar ikra ta tabbatar da annabta wannan kuma ta tabbatar da manzanci wali hada qala ahlul ilmi dan haka wadansu daga cikin masu ilimi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam nubbi bikra wa ursila bil mudaththir an maishe shi annabi ne yayin da aka saukar da ikra kamar yadda an maishe shi manzo yayin da aka saukar da ya ayyuhal mudaththir to wannan magana za ta zama karɓaɓɓiya ne kadai a bisa ga ra'ayin malaman da suke ganin annabi shine wanda aka yi wa wahayi ba a ce ya isar ba manzo kuma wanda aka yi wa wahayi kuma aka ce ya isar wanda a hakikanin gaskiya wannan magana ce ta shahara a wajen malamai kuma galibin littattafan tauhidi sukan ambace ta to amma kuma akwai malaman da suka yi intikadin ta cewa akwai abin da yake warware ta cikin ayoyin alkur'ani da hadisan maza sallallahu alaihi wasallam na farko dai suka ce ubangiji ta ala ba zai saukar da wani wahayi kawai dan mutum ɗaya ba hikimar Allah ta fi karfin ya saukar da wahayi dan mutum ɗaya a zo gari guda a samu mutane a saukar da wahayi dan mutum ɗaya wato an saukar da wahayi akan sa ba ce isra'a kowa ba ma'ana shi kadai kenan tunda Allah ya ce ayahsabul insanu an yusraka sudan ma ma'ana sudan yani la yu'mar wa la yunha za a kyale dan adam ba umarni ba hani ba zai yi ba afasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un al'abat shine biduna amrin wala nahyin babu wata al'umma face ma min ummatin illa khala fiha nazir ba da za a kawai a turo annabi shi kadai a bashi wahayi ba tare da a ce isra'a da wani ba don haka kuma ayoyi sun nuna wato annabawa suna wa'azi irin yadda manzanni suke wa'azi idan mun karanta fadin Allah ta'ala inna arsalna nuhan inna auhayna ilayka kai kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di wa auhayna ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbat wa isa وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين to an a- nan ya tabbata cewa manzanni mubashirin wa munzirina ne to su kuma annaba fa su ma sai Allah ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa munzirina to me bambanci annaba ba suna suna suna- suna bishara suna gargadi fa ba sallahu nabiyina ba ma abin da yake da fito da abin fili fa ba sallahu annabiyina bawa halata kaunihim mubashirin wa munzirin kaga nan
abinda shekul islam ibn taymiya ya yi kokarin tsakanin annabi da manzo yace annabi shine wanda ya zo don jaddada sakon annabin da ya riga shi amma manzo ko wallazi ja'a bi risalatin jarida an fahimta ko duk wanda aka bashi sabon wahayi nashi na karan kansa ya zama shine mai manzo amma wanda aka sake saukar masa wani littafin da da an saukarwa wani manzon da ya gabace shi a baya shi kuma ya zama shine mai shine annabi ma'ana dai mun duba ayoyi za mu ga rikita rikitar malamai akan wannan an fahimta ko to mu kalli waɗancan ayoyi ikra bi ismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Allah madaukakin sarki ya ce halitta dan adam daga alaq alaq kuma shine gudan jini me yasa aka ambaci aka kebanci alaq tare da cewa marhala ce min marahilin numawul insani fi batni ummihi domin akwai marhala ta annutufa daga nan sai alaka daga nan sai mudgha daga nan gurin kuma har zuwa sauran marahil wanda suratu suratul mu'minin kada wal mu'minun ta abbace su a ala wajhi tafsil da sauransu malamai suka ce ambatan ko hikimar ambatan alaka a nan gurin shine dan adam lokacin da yake marhala ta nutufa kad yalhaquha fasadu ta iya yiwa ya kasance wannan nutufa din ta lalace amma da ya kai alaka da lalle za a yi halitta ya rage ne idan an yi halitta za a haife shi ko za a yi ɗarin shi amma kafin ya kai alaka maniyin gaba ɗaya zai iya lalacewa ba a yi halitta da shi ba amma bayan ya kai alaka to lalle za a yi halitta kenan haka waɗansu malamai suka faɗa halakal insani min alaq ikra lafazin ikra anan jumla ce tamma mukawwana min al-mubtada wal khabar a min al-fi'l kai wal fa'il domin ikra fi'l al-amr ne fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta ai ikra anta jumla ta cika kamar ta zama tawkid ne da ikra ta farko wa rabbukal akram to kaga wannan wawu din istinafiya ce labari ne ake bayar ubangijin ka shine mafi karamci na daga cikin karamcin naku da ya meshe ka manzo ya meshe ka kuma kai ne khatimun nabiyyin wa imamul mursalin wannan bangare ne na karamcin sa an fahimta ko ko kuma kamar ta'alil ne ake me yasa aka ce kai karatu da sunan ubangijinka ka ma'ana saboda ubangijin shi ne mafi karamci shi yasa ake yin karatu da sunansa ko ake fara al'amura da sunansa dan neman ya karrama mutum duk abin da zai yi din ya zanto akwai albarka a ciki in za ka yi karatu ka sa sunansa to zai samu albarka saboda shi mai karamci ne shine ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam wannan kamar bayanin menene karamci kenan ko bangaren wani bangare ne karamci allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam shine wanda ya koyar da alkalami da zai rubutu to a nan gurin sai zan to alƙalamin kudura kenan wanda Allah ya umarci da rishi ya umarni da rishi ya rubuta komai da komai tun daga farkon duniya har karshen ta allama bil qalam sannan kuma allama al insana ma lam ya'lam shi ne kuma wanda ya sanar da dan adam abin da bai sani ba waɗansu kuma suka ce allama bil qalam ai allama al insana kaifa yaktubu bil qalam ya sanar da dan adam yadda zai yi rubutu da alƙalami to kaga nan gurin sai mu dauka alƙalam din anan ba alƙalamin kudura ba kenan alƙalamin da muke amfani da su birukan da ke hannunmu mu da sauran dukkan wani abin rubutu kenan to wannan sai zanto yana tabbatar da mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa daurul qalami la yantahi ila qiyamis sa'a alqalami gudun mawasa ba ta karewa har zuwa tashi kiyama shi yasa ko da bincike da turawa suka yi cewa zuwan kwamfuta ya kawo rauni game da littafi ko kuma a'a shin kwamfuta na iya yin juya hali da harkar rubutu akan takarda ko sun zara sun yi ta cewa kwamfuta dai za ta zo ta yi yayin ta amma sai ta bar alkalami ya ci gaba da gudunmawa tsakanin shi da takarda har kiyamu sa'a amma kwamfuta ba za ta iya wadatarwa ba ko shakka babu za ta cinye mutum ta zara mai yawa wajen yin waɗansu abubuwa amma dai dole in dai za a yi karatu na fisa bin lalata za za a yi kowa ya mallaki kwamfuta sai an koma dai akwai muzakkira a hannu ko akwai handa awar ko akwai littafi dole yawa ba da fahimta duk da cewa kila akwai kimiyya za ta zo nan gaba da za a yi kwamfuta wata girman ta ba zai wuce biro ba zai dace girman mai kaman biro din to amma kuma waye zai iya mallakar ta kamar yadda ake mallakar biro sannan in ta lalace waye zai iya gyara ta yadda yake gyara biro sannan idan biro ya lalace dan nan kaje ka so wani haka kwamfutar ma za ta zama dole da daure da kalmi la yantahi ila qiyamis sa'a wa hada yadullu ala mu'jizatin nabiy sallallahu alaihi wasallam yanzu to farkon wahayin sa an yi da an yi isara zuwa ga wani abu mai dorewa har zuwa tasiri kiyama wanda yana da alaka da rayuwar dan adam an bayyana ku kuma a yau gwamna zai sa hannu shugaban kasa zai sa hannu dole da ba da kwamfuta zai sa ba da me zai yi da da alkalami da tawada zai sa hannu dole za kwamfuta ta gama rubutun amma a kawo dole sai an yi amfani da alkalami wajen ilza'i zan ta suwa ke ya yi wal muddassir lafazin sa asalin sa al mutadassir bitta to wannan ta din sai aka yi ibdalin ta ta koma dal sannan aka yi idgamud dal biddal sai zanto al muddassir daga addisar ne addisar a cikin harshen larabci yana nufin mayafi idan an ce almuddassir ko almutadassir wanda yake lulluba da mayafi qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wannan na nuna aikin da'awa dole ba a yi shi da kwance sai an tashi tunda aka ce manzo Allah tashi ya zage dantse ba maganar lulluba da mayafi inda yana son yada da'awa zuwa ga halitta to haka duk wanda yake da manufar yada da'awa cikin al'umma sai ya samu karancin hutu ba zai samu hutu wanda sauran jama'a suke samu ba to sai mu je gaba wannan kawai wadansu fawaid ne haka da wanda mu dan ya zango kafin mu shiga babi na gaba sai nuzulul qur'ani ثالثا نزول القرآن ابتدائي وسببي مم.
ينقسم نزول القرآن إلى قسمين القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه ما لم يتقدم ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه وهو غالب آيات القرآن ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له wato saukar da alqur'ani alqur'ani saukan alqur'ani kashi biyu ne akwai ibtida'i wato karan fari kawai a saukar da aya ba tare da wani sababi ko dalili wa sababi sannan kuma akwai saukar da alqur'ani saboda faruwar wani abu shine fi yanqasmu nuzul alqur'ani ila sababin al-awwal al-qism al-awwal ibtida'iyyun wa huwa ma lam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadi wani adadi ya saukar aya wanda babu wani sababi da ya gabaci wannan saukar ayar وهو غالب آيات القرآن wannan shine mafi rinjayen abin da ke cikin alqur'ani inda za ka kasa alqur'ani kashi uku to za ka samu kashi biyu ko an ka kasa shi kashi hudu kashi uku salasatu arba'il qur'an nazala bi ghairi sabab Allah kawai ya saukar da ayoyin ne don shiryar da mutane amma ba tare da wani sababi da ya faru daga mutanen dan saukar da ayar ba kila kashi ɗaya ne kawai zai zama yana da sababin sauka daga cikin wannan akwai faɗin Allah ta'ala wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin wa minhum man ahada Allah wato cikin munafikai akwai wanda yayi wa Allah alqawli qawli an alqawli anan gurin ana nufin bakance kenan ahada Allah yani kala inni wahidu Allah na kulla alqawli tsakanina da ubangiji la in atana min fadlihi in zai ba mu wani abu na falalarsa wato kamar dukiya kenan lanasaddaqanna za mu yi sadaka wa lanakunanna min as-salihin wannan aya an saukar da ita ba tare da wani sababi ba yace fa innaha nazalat nazalat nazalat ibtida'an fi bayan hali ba'd al-munafiqin Allah ya saukar da ita kai tsaye don bayyana halin wadansu daga cikin munafikai wa amma mashtara min annaha nazalat fi sa'laba bin hatib fi qissatin tawila amma abin da ya shahara a bakunan mutane cewa ayar ta sauka ne dangane da sa'laba ibn hatib har aka ambace ta kissa mai tsawo zakar haka filmin mufassirin da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ambace ta وروجها كثير من الوعاظ kuma da yawa daga cikin masu wa'azi sun yada ta tsakankanin mutane shine rawajaha fa da'ifun wannan kan magana ce da'if ya la sihhata lahu ba ta da inganci wato yadda kisar take suka ce wani mutum mai suna sa'ala ba shine ya ya alƙawli cewa in Allah ba shi dukiya zai fitar da zakka har yanzu wajen manzo Allah ne manzo Allah ya masa addu'a manzo Allah kuma masa kashe ne kar a je a baka dukiya ka kasa idai na ce sai a sai hakan ta faru sai aka ba shi dukiyar maza Allah ya tura ya bayar da zakka ya ki bayarwa kuma da dukiyar tana kadan tana kadan haka kullum da yana zuwa sallar jami'i da dukiyar ta dan fara yawa dabbobi suka fara yawa sai zan to ba ya zuwa sallar jami'i kai akai har dukiyar ta kai ma ya ta gagari Madina sai ya fita bayan gari can ya je gidan gona sai zan to ba ya shigowa Madina ba sai juma'a juma'a wanda ko da kullum yana bayan maza Allah ana sallar da shi manzo Allah ya nemi ba da zakka ya hana lokacin abubakar ne ma ya sake hanawa haka dai kisa dai tana da tsawo gaskiya in dai kun san dai kisa duk wanda ke karanta tafsiri ya san kisa kisa ce mara asali domin abin da kisa take nuna daga karshe ai ya ya tuba har ya kawo zakar a lokacin abubakar ko lokacin umar amma aka ki karba aka ce tun da ka bayar manzo Allah ya ba ya ce ka bayar ka hana yanzu ka kawo mu ba za mu karba ba to kaga in kisar ta tabbata abinda wannan ke nuna ya gashi ya tuwa bayan ki karban tubansa ubangiji kuma ya nuna cewa duk wanda ya tuba za ka karbi tubansa domin da wanda ya hana zakka da wanda ya shirka wannan biyo mallafi bai shirka to amma ga su wanda suke shirka sun idan sun tuba Allah zai karbi tubansu tunda da Allah ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yazunun wa man yaf'al dhalika yalqa azaban yudha'af lahu al azabu yawm al qiyamah wa yakhlud fihi muhana tajmi illa man taba kuma Allah da kanta ya ce ya ibadi alladhina asrafu wa qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an daga cikin rakuwa da kai shi ma zambi ne to Allah ce yaghfiru dhunuba wanda lam alif da lam din da ke cikin az-dhunub din na istigraqiyya ce ta shafi kowanne zambi aka ƙarin taukilinsa da cewa jami'an kuma aka kawo jumla ta'liliya inna hu huwal ghafurur rahim to kuma a ce ga wani ya tuba an ji karba ta bi kisa ce wanda idan an yi dalil za ta rushe ayoyi da dama na alqur'ani da wadansu hadisi da haka dai kisa ce mara asali القسم الثاني القسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه والسبب إما سؤال يجيب الله عنه مثل يا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل ولئن سألتهم ليقولن, ليقول ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب الألف ألسن السنة ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
نعم جيم أو أو من أو فعل
أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير kashi na biyu shine sababi wa huwa ma taqaddama nuzulahu sababun yaktabihi abin da kafin ya sauka na alqur'ani sai da wani sababi ya gabace shi to shi kuma sababin nan sai ya kawo misalin ababai guda uku abu na farko as-su'al يتقدم أحد الصحابة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل الله تعالى قرآنا للإجابة عن ذلك السؤال أبو نبي حادثة وقعت أساموت حادثة تفر وانا أبي فارو sai aya ta sauka dan hana dan jan kunne cewa mutane su daina wannan abu abu na uku fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmi mutane su aikata wani aiki da suke bukatan sanin hukuncinsa sai aya ta sauka dan bayanin hukuncinsa to wannan duk dai asbab ne ko dai su'al ko hadisa aw fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmi sai buga misali da su'al yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj anan da yawa daga cikin malaman tafsiri sukan ambaci cewa sahabbai sun tambaye manzon Allah ne dangane da jinjirin wata domin al-ahilla jam'i ne na hilal hilal kuma shine jinjirin wata a ranar fitowarsa a waɗansu littattafai na larabci an nuna cewa ana kiran wata da suna hilal a ranan farko da ta biyu da ta uku duk yana ansa sunan hilal to daga nan gurin kuma zai zama kamar kenan har ya zuwa daren sha uku idan ya je daren sha hudu ya zama badar to amma a shari'anta dai hilal shine a ranar fitowarsa to sahabbai sun tambayi manzo Allah ne dangane da me yasa wata yake fitowa da farko yana kankani sannan thumma yakbur wa yakbur wa yakbur حتى إذا انتصف الشهر ثم ينقص وينقص فيعود كما كان أول مرة a karan fari na dan gani yana girma yana girma har zuwa tsakiyar wata kuma sai ya sake koma yana raguwa yana raguwa har ya koma kamar yadda yake a farkon wata galibi ruwayoyin da malaman tafsiri suke kawo haka aka ce sahabbai sun tambaye annabi me yasa hakan take faruwa to kaga wannan sabab ne tabi'i haka Allah ya dabi'antar da wata ya zama bai kamata sahabbai su tambaye annabi dangane da irin wannan tambayar ba dangane da wani sabab tabi'i to sai suka ce da haka da Allah ta su ba su ansa sai ba su ansar ba abin da suka tambaya ba qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wato sai Allah ce a su watanni an sanya su ne su zama alama na lokuta ga mutane da kuma lokaci na aikin haji fama waɗansu daga cikin malamai sun yi intikadin wannan riwaya da ake jingina a sahabbai cewa wannan shine nafsu su'al din kanu yasaluna an zalika sababi tabi'i lil qamar ko lil hilal da aka zance mafi inganci shine sahabbai suna tambaya ne amfanin wata din ta fuskar shari'a ai sun san yadda yake dama ta fuskar ɗabi'a tun ma kafin musulunci yanzu kuma sun sani a matsayinsu na larabawa cewa waɗannan watanni dama can wani almuharram sunan shi almuharram safar sunan shi safar rabiul awwal haka har zuwa lokacin da musulunci ya zo a ce yanzu suna tambayar amfanin su ne a musulunci amma ta fuskar ɗabi'a sun san ɗabi'ar wata tuntun kuma sun san cewa ba yadda wani sababi da mutum zai iya bada ansa in banda wanda ya halicci wuta din shine Allah madaukakin sarki to dan haka da Allah ya ba su ansa sai ya ba su ansar abin da suka tambaya su sun tambaya ne amfanin jinjirin wata ta fuskar shari'a sai Allah ya nuna musu ga amfanin nasa a shari'ance hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj dan mutane a dora musu lokuta wanda za su amfana da su ta hanyar zuwan watanni ne mutum zai gane cewa wato idan mace tana kirge na iddata da watanni to yanzu wata uku sun wuce dan haka ta kammala idda kenan ga waɗanda ba sa jinin al'ada kamar yara kanana ko matan da har sun daina jinin al'ada kamar yadda Allah ya ce wallahi isna min al-muhid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur to kaga amfanin wata din kenan ka gane wannan wallahi lam yahid ko kuma idan mace mijinta ya mutu tunda an ce ya tarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashra wata hudur kwana goma kaga amfanin fitowar wata din kenan sannan banda wannan ma'amalolin rayuwar mutane zai iya baka bashi naira dubu ɗaya dubu biyu in ce daga nan zuwa wata uku lissafin watan ya fara daga yau ko mu ce daga ramadan mai farawa har zuwa wata uku baya za a iya bani kwangila ko zan iya bayar da kwangila a yi yarjejeniya da watanni to shine amfanin sanya waɗannan watanni sannan wal hajj sai aka ambaci wato ainihin aikin haji malamai suka ce an ambaci aikin haji ba ambaci ramadan ba saboda me suka ce me yawa hikimar da ke ciki shine shi aikin haji ba wata ɗaya yake bukata ba watanni ne guda uku alhaji ashurun malumat amma ramadan wata ɗaya kawai yake bukata to kaga abin da zai bukaci adadi na watanni ya fi cancanta a ambace shi sama da abin da zai bukaci wata ɗaya kaɗai almuhim kaga wannan tambaya ce sababin da ta sa aka saukar da wannan aya hadisa kuma kamar abin da ya faru wajen dawowa daga yakin tabuka waɗansu daga cikin munafukai an yada zango a nuri ana hutawa suke hira da juna suna cewa ma ra'ayna mitla qurra'ina haula ya arghaba butunan wannan makarantar namu ba mu taba ganin irin su ba wajen gurin san su cika ciki da abinci abinda suke nufi wato annabi da sahabbai wai gurin su a ci abinci kadai wala akzaba alsinan ba wanda ya fi su ƙarya ta magana da ake da harshe wala ajbana inda liqa ba wanda yafi su tsoro idan an je wajen haduwa da abokanan adawa yani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu mai wannan magana yana nufin wai annabi da sahabbansa ne da wannan hali sai magana ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutumin ya zo yana bada uzuri sai Allah ya ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazimu kad kafartum ba'da imanikum inna fa an ta'ifatin minkum na'adhu ta'ifatan bi annahum kanu yadhlimun to kaga faruwar wannan magana mara daɗi da munafukai suka yi sai Allah ya saukar da aya dan ya faɗi hukuncin su kuma ta zama gargaɗi ga sauran musulmi kai wani ya rika irin wannan maganar a nan gaba sawa'un lokacin annabin ko lokacin da zai biyo bayan shi ila kiyami sa'a kaga tahzir kenan sai aw fi'lun waqin ya taji la ma'rifati hukmihi kamar abin da ya faru na Khawla bintu Salaba hadisin ta yana cikin musnad na Imam Ahmad da kuma Imam Nasa'i cikin kitabut tafsir wanda mijinta ya mata zihari wanda su a da idan mutum ya yi wa matarsa zihari ya ce an ce alayya ka zahari ummi to ba shi ba ita kenan to da mijinta ya mata zihari sai ta kawo kara wajen manzan Allah sai gashi mijina muna tare ya ɗauke yarinta ta gaba ɗaya duk ya kashe kuruciyata mahaifiya ya har sai da na manyanta sannan ya zo mun zihari wanda su zihari yana nufin rabuwa sai ga mu da 'ya'ya idan na bar 'ya'yan a waje na za su ji yunwa in damantuhum ilayya ja'u wa in damantuhum ilayhi da'u amma in na mika masa ƴaƴan kuma za su tozalta akwai hikima cikin maganar ta za su je yunwa a wajenta saboda ita ba ta da karfin me ciyarwa wannan ya nuna nauyin ciyarwa yana kan namiji kenan za su togalta a wajensa wato a wajensa ba za su iya rasa abinci ba amma kuma za su rasa gata mace ta fi namiji himmar kula da yaro da jurewa da haƙuri da yaro to ta ce babu hikimar rabuwar mu kenan yanzu wato tana kukan ya za a yi su rabu sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi aka kawo wa zihari mafita duk wanda ya zihari ga abin da zai matarsa ta koma gare shi zihari bai zama saki ba kenan an fahimta ko sai aka kawo kafara wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fa tahriru raqaba min qabli an yatamassa zalikum tu'azuna bi ila akhir al-ayat to kaga wannan abin ne ya auku a sanadiyar auku wannan abin sai aya ta sauka wato dai wannan shine sababi abinda wani abu ya faru kafin aya ta sauka wannan abin tambaya ce ko hadisa ce ko kuma wata waƙiya sai yace mai kuma fawaidu ma'rifatu asbab nuzul فوائد معرفة أسباب النزول معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي فينزل الوحي مبينا له ممتاز wato sababin nuzul yana da fa'idoji masu yawa sanin sababin nuzul muhimmi ne yana bayar da fa'idoji masu yawa kaɗan daga cikinsu bayyana cewa fa alkur'ani daga Allah ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo a tambaye shi wani abu ko ya tawakkafa anil jawabi ahyanan sai ya dan tsaya bai bada ansa ba wani lokacin hatta yanzu alaihi wahyu har wahayi ya sauka to kaga inda abin daga gare shi ne qur'anin daga gare shi ne kamar yadda kafirai suke cewa iftarahu shi ya kago shi kaga ina da an tambaye shi ba wani bata lokaci zai me sai ya kago ansa ya faɗa amma yin shiru dinsa a ɗauki lokaci kafin ansa ta zo ya nuna yana jiran ai masa wahayi ne wannan sannan sababin nuzul na nuna qur'ani lalle daga Allah ne daga cikin fa'idar da mutum zai samu kina aw yakfa alaihi al-amru al-waqi ko wani al'amari gashi ya riga ya faru a gaban shi wanda ya kamata ya faɗi hukunci amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya har sai wahayi ya sauka ya bayyana hukuncin tun da hukuncin ba daga gare shi bane ba zai buga misalin abin da aka tambaye shi dan dakata bai bada ansa ba misalul awwal misalul awwal qawluhu wa yas'alunaka 'anir ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح فسكت وفي لفظ فأمسك فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية حديث يا تبت cikin Bukhari daga Abdullah dan Mas'ud wani mutum cikin Yahudawa ya zo wajen manzo Allah ce ya Abul Qasim wannan ita ce alkunyar annabi marruh menene ruhi anan ba wai yana tambayar annabi annabi ya bashi labarin ruhi ba abin da yake nufi aina mahallin ruhi fi badanil insan aina matabbatar rai yake a jikin dan adam aka a ciki a cikin zuciya a hakarkari a wani sashi a jikin dan adam rai yake fasakata sai manzo Allah ya shiru wa fi lafzin fa amsaka a wani lafazin sai ya kame bai yi magana ba falam yurda alaihim shay'an bai ba su ansa ba abdullahi dan masauda ce fa alimtu annahu yuha ilai sai na fahimci ana masa wahayi kenan fa qumtu maqami sai na tsaya a inda nake ban yi gaba ko baya ba falam ma nazala wahyu qal wa yasalunaka 'anil ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma uditu min al-ilmi illa qalila suna tambayar ka dangane da ruhi a nare yake a jikin dan adam ka ce musu sanin inda rai yake wannan lamarin ubangiji ne yani mimma ikhtassa Allah ta'ala bi yana daga cikin abin da Allah yake banta da saninsa ba wani likita a duniya da zai iya faɗa ma ga inda rai yake a jikin dan adam Allah ne kawai san inda rai yake wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ko mutane ilimin da aka ba ku dan kankani ne bai taka kara ya karya ba to kaga wannan an tambaya annabi yayi shiru har sai da wahayi ya sauka ya nuna wahayi ake masa kenan ba san zuciyarsa ke faɗa ba sai misali na biyu ومثال الثاني قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لي- لي- ليخرجن الأعز منها الأذل ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن عبي رأس المنافقين يقول ذلك يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم misali na biyu wato misalin wani al'amari ya koyi ga annabi sai wahayi ya sauka dan ya bayyana annabi shine wannan aya ta cikin suratul munafiqin yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-azall lafazin al-a'azz af'alu tafdil ne na aziz hada azizun wa hada a'azz kamar yadda al-azall af'alu tafdil ne na zalil hada zalilun wa hada azal idan ce a azu mafi ɗaukaka kenan azal mafi kaskanta wai su munafikai sai suka ce idan an koma madina la yukur jannal azu min al azal wannan an dawo daga yakin banil mustalik kenan suka ce mafi ɗaukaka zai kori mafi kaskanci wato suna nufin mafi ɗaukaka su munafikai su abdullahi bin ubay bin salul da irin su kaskantacce kuma suna nufin wai manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin bukari zaid bin arqam ya ji abdullah bin ubay bin salul yana faɗin wannan magana sami abdullah ibn ubay ra'as almunafiqin yaqulu dhalik yuridu annahu al'az wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu al'azal fa akhbara zaid ammahu bidhalik sai zaid ya faɗa babbansa wannan abin da ya ji fa akhbara bihi annabi sai kuma babbansa sai ya faɗa annabi sai annabi ya kirawo zaid cewa gafa abin da aka ce kaji abdullahi bin gobe da sallallahu ya faɗa fa akhbarahu bima sami'a zai je tabbatar masa eh abin da yake kenan thumma arsala ila abdullahi bin ubay wa ashabihi fa halafu ma qalu sai manzo Allah ce to kai abdullahi bin ubay wai haka ne kun faɗa kaza su kuma suka rantsa da Allah ba su faɗa ba fa saddaqahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunda suka rantsa sai manzo Allah ya gaskata su su suna da yawa shi kuma zai shi kadai ne zai ya ce sun faɗa su kuma suna so da yawa sun ce ba mu faɗa ba bugu da ƙari sun ƙara da rantsuwa to zai sai ce Allah ya san gaskiya na faɗa kuma insha Allah sai wahayi ya sauka wanda zai nuna gaskiya na faɗa ba gare ne musu ba shikenan fa anzalallahu tasdiqa zaid fi hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya dan gaskata zaid bin arqam shine yaquluna la in rajana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z min al-azal aka kawo nassin abin da suka faɗa sannan kuma aka kawo maganar rantsuwarsu ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadl ila akhir ma'ana aka faɗi cewa ga maganar da suka faɗa kuma aka faɗi kuma rantsuwar da suka yi cewa su sun ce musu faɗa ba to kaga wannan abu ne ya koyi da annabi sai Allah ya saukar da wahayi ya bayyana masa shi yana daga cikin fa'ida na sababin nuzul wato ka gane ga wani abu ya koyi da annabi Allah ya saukar da wahayi ya bayyana masa sannan wannan na nuna annabi bai san gaibu ba domin da annabi ya san gaibu da suka zo suka yi inkari suka yi rantsuwa sai kariya kuke rantsuwa kariya ce amma sai dai su tunda bai san gaibu ba wannan ɗaya ne daga cikin dalilai ɗaruruwa da ke cikin Qur'ani ko hadisi da suke nuna annabi bai san gaibu ba to amma da yawa daga cikin waɗansu mutane an ce annabi bai san gaibu ba sai su ɗauka wannan ya rage matsayin annabi wanda kuma ba haka bane ba domin yayin da kai itikadin annabi ya san gaibu to ka daidaita shi da Allah cikin waɗansu khasa'is na rububiyya da daga cikin khasa'is na rububiyyar ubangiji shi kadai san gaibu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yubasu sai ce me kuma
ثانيا بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وكذلك الآيات آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا لما لا وتطهيرا له عما دنسه به الأفاكون.
فائدة بيو daga cikin fa'idar da zaka samu wajen sanin sabon nuzul bayanu inayatillahi ta'ala bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam zaka gane bayanin yadda Allah ke kulawa da annabinsa fi difa'i anhu wajen bashi kariya ga misali Allah ya ce wa qala allazina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida kafirai suka rika cewa dan me ba a saukarwa annabi qur'ani gaba ɗaya ba a jumlace sai aka rika bashi gutsire gutsire yau aya biyar wata rana goma wata rana sura ɗaya a saukar da shi gaba ɗaya wani kowa ya huta inda gaske ne sai Allah ce kazalika me yake nufi da kazalika yani kazalika anzalnahu mufarraqan eh kamar haka din ne mun saukar da alqur'ani kashi kashi linusabbita bihi fuadak dan mu tabbatar da zuciyarka domin abu ya zo ya faru da yawa a zo a baka hakuri sau daya shi ne zai fi tasiri ko kuma lokacin da duk wani abu ya faru sai a zo a baka hakuri wanda yake bance wannan abu idan wani abu ya sake faruwa a zo a sake lallashin ka kan wannan shi kadai wanda zai fi tasiri na biyun zai fi tasiri sama da na farkon domin idan aka bari ababen suka yawa sannan za a baka hakuri zaka ce kai wallahi ba za hakura ba an yi kaza fa an yi kaza fa an yi kaza amma yana faruwa aka baka hakuri wani ya sake faruwa za ka yi magana dan Allah kar kai magana sai dai yi hakuri ya wuce kaga zai fi lallashin mutum to shine ma'ana kazalika ai anzalnahu farraqan kazalika linusabbita bihi fu'adak dan mu tabbatar da zuciyarka kar ka samu damuwa da yawa wala tallahu tartila mun jelanta alqur'ani jelantawa daki daki wajen saukar da shi wa kazalika ayatul ifki haka ayoyin da suke magana akan ƙarya da aka yi wa ummu na Aisha aka zarge ta da wato Safwan ibn Mu'attil as-Sulami ko as-Salami فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم waɗannan ayoyi guda goma da ke cikin suratul nur tun daga faɗin Allah ta'ala innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum bal huwa khairul lakum har zuwa ƙarshen aya goma sun zama kariya ne an firashin nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da matar annabi laraba sukan ce firash wanda firash a hakikanin larabcin sa shin faɗa amma sukan ce firash suna nufin mace ana nufin matar annabi sai ce firashin nabi sallallahu alaihi wasallam da haka wadansu malaman tafsiri suka fassara faɗin Allah ta'ala cikin suratul waqi'a wa qurushin marfu'a cewa mata ake nufi da shimfudu madaukaka suka ce shimfada in dai ba kowa aka aibata da daukaka ya danganci waye aure saboda haka Allah ce inna an sha'ana hunna kaga wannan damirin na hunna yana koma zuwa ga me furush to furush kada an ce musu hunna a kawo nunin niswa wa furuj marfu'a inna in sha'ana hunna in sha'a fa ja'alna hunna abkaran kaga hunna hunna din aidina kuma da furuj ina fata mun fahimta ko ne ke wadansu malaman sukan yi kokarin su ce ayo inna in sha'ana hunna yana koma zuwa ga horin ilin ka misalin lawlin maknun tunda su ne mata da suka ambatan sai gabata daga farkon zance to amma hakikanin gaskiya siyaqul ayat la yusaidu ala zalika domin menene wa horin ilin ka misalin laulil makanun da za'an bi makanu ya madon da su munafiya laban wala tasima illa qilan salaman salama kaga an riga an gama da asabiqun asabiqun sai kuma ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maqdur wa talhin mandur wa zillin mamdud wa ma'in maskur wa fakihatin kathiratin la maqtuwatin wala mamnu'a kaga wannan wadansu mutane ne daban ba wadancan ba sakamako ne na daban ba irin na wadancan ba ta yaya zaka dauki damirin ashabul yamin ya koma zuwa ga damirin as-sabiquna sabiqun ba zai yiwu ba jerin ayoyin ba zai taimaka maka wajen wannan da haka kawai hunna din nan inna insha Allah hunna yana koma zuwa ga furush wato difa'un an firashin nabi sallallahu alaihi wasallam wata tahira Allah da kokarin tsarkake wato shimfidar annabi wato matarsa kenan amma da nasu hulbihi afakun dangane da abinda makaryata suka nemi bata wato shimfidar annabi din da shi wato jifan ummu na Aisha da cewa ta aikata zina Allah saukar da waɗannan ayoyi wato wanda ya ƙaryata su cewa ƙarya suke na'am ثالثا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم wato bayyana kulawar Allah game da bayan samammanai wajen kawar musu da damuwarsu tafrizu kurbatihim kenan wa izalatu gumumihim da kawar da wato damuwa da alkurba da algumma duk yana nufin damuwa kurba shine kurbat gumma shine gumum wato duk yana nufin damuwa kawarwa da mutum damuwarsa
مثال ذلك آية التيمم ففي صحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ما فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حبير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والحديث في البخاري مطولا wato misalin wannan shine ayar da take magana akan taimama ya tabbata cikin sahih bukhari annahu ba'a ikdul li aisha ikd shine abun wuya kamar da wani ke cewa wa fi unuqil hasna yustahsanu al ikd al ikd abun wuya ke li aisha radiyallahu anha abun wuyan ta ya bata lokacin tana tare da annabi fi ba'd asfarihi a wani tafiya da annabin yayi fa aqama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallam sai manzo Allah ya sa aka yada sansani a jira dan aje abinci ko abin wuyan ummu na Aisha wa akamun nasu ala ghairi ma kuma ya zanto inda aka yi sansanin nan kuma babu ruwa a kusa fa shakau zalika ila Abi Bakar sai mutane suka je suka kai kara wajen Sayyidina Abu Bakar to me hikimar kai kara wajen Sayyidina Abu Bakar cewa yassa ce ta zama sababi fa aka tsaya a wannan wuri inda babu ruwa idan lokacin sallah yayi ya za a yi mutane su yi sallah suka je suka faɗa sai ibn Abubakar kuma ka san mutane suna da lafazi na iya zuga yanzu ga shi yarka ta zo ta tsaya ta tsayar da annabi ta tsayar da mutane dubi taron nan duk gaba daya saboda abun wuyanta kuma ta sa annabi ya sa a haka ruwa da hadisi kawai da ke cikin bukari sai ibn Abubakar shi kuma sai ya taho da ya zo sai samu annabi na barci ya yi matashin kai da cinyar ummu na Aisha inda yake killace kenan to da da ya zo yana son yi mata faɗa kuma baya son ya tashi annabi daga bacci sai ya zinke hannun shi haka yake ta sukanta yanzu ke za ki zo ki tsare annaba wannan wajen haka umma na aisha ta ce wallahi ina jin zafi ya kamata in yi motsi amma idan ne motsi annaba zai farka sai dole na juye kawai ya gama faɗin shi ya tafi shi shi da ibn hajar ke nuna halaccin ashe uba na iya shiga gidan yasa ko da bai nemi izini da sai da abubakar ya zama da sai ta ayyana neman izini a sai karasu amma idan ba ya je gidan isa ko ba da izini ba kawai zai iya shiga da ya sallama salamu alaihi wa alaikum salam ba sai ya ce in shigo ko kada in shigo ba kawai zai shiga ba ya saba ce ba kuma sannan a ce uba na iya ladantar da yasa ko sana gidan miji malamai suna da bikin sosai da sosai suna da almuhim dai bayan sai dana abubakar ya yi abin da zai ya fita fa anzalallahu ayatul tayammum mutane na kuka an tsaya inda ba ruwa ga lokacin sallah sai Allah ya saukar da ayatul tayammum in ba ku samu ruwan ba ku yi tayammum فقال أسيد بن حضير sai ɗaya daga cikin sahabbai mai suna Usaid bin Hudayr yazo ya samu Sayyidina Abubakar ko kuma ya sami Ummu na Aisha yace ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abubakar wannan ba ita ce farkon albarkar ku ba ya zurriyar gidan Abubakar al'amari ya faru gare ki a sanadiyar ki Allah ya saukar da wani hukunci da zai shafi dukkan musulmi to shine kun Ibn Hajar a lokacin ya sake cewa to wannan ya nuna halin mummune yadda suke in wani dan uwanka ya samu falala akan ka ba ka yi masa hasada sai ka taya shi murna tun daga usai da ai zai so a ce a sanadiyar sa aka saukar da ayar amma da ta sauka a sanadiyar gidan abubakar bai musu hasada ba sai dai tabbatar musu da wannan falala din shine isbatul fadl li ahli al-fadl wal hadith bil bukhari mutawwala hadisin da yana da tsawo cikin sahih bukhari to kaga wannan na nuna kulawar Allah subhanahu wataala game da bayan sa na gari suna cikin damuwa sai Allah ya kawo musu sauki ta hanyar shar'anta taimama kuma ya zanto abin bai kare akan su ba har ya zuwa tashin kiyama na'am sai fa'ida ta hudu رابعا فهم الآية على الوجه الصحيح مثال ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن يسعى بينهما فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهما وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل, أصل بيان أصل حكم السعي وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية وأما أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله wato sabon nuzul yana daga cikin fa'idar ta fahimul ayati ala wajhi sahih mutum ya fahimci aya ta fuska sahihiya ga misali fadin Allah ta'ala inna safa wal marwa min sha'irillah wato dutsen safa da marwa kai kawo a tsakanin su yana daga cikin alamomin addinin Allah faman hajja al baita aw itamara dukan wanda ya je aikin haji ko umara fala junaha alaihi an yatawafa bihima ba laifi a kansa in yayi kai kawo a tsakanin su السعي أنا شيء أجنبي الطواف أي أن يسعى بينهما فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه ينزل لما تدوك ظاهر فتن الله فلا جناح عليه باب لي في أكنسا بذان فهمت أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح سعي كان صفا da marwa mubahi ne halal ne eh tunda Allah ce la juna babu laifi wannan ya nuna halal ne kenan bai ma kai rukuni ba daga cikin rukunin aikin hajji bai ma kai wajibi ba wallahi tana ya zama rukuni inda mun dauki zahirin ayar haka zamu fahimta amma ce wa fi sahih al-bukhari an asim ibn sulaiman cikin bukhari daga asim dan sulaiman yace sa'altu ana sabna malikin an safa wal marwa na tambaya ana dan malik dangane da safa da marwa nace da shi kunna nara annahuma min amr al-jahiliya qala kai sai ce da muna ganin safa da marwa sa'ayi a tsakanin su wani abu ne na aikin mutanen jahiliya falamma kana al-islam dan haka da musulunci yazo amsakna anhuma sai muka daina yin sa'ayi tsakanin safa da marwa fa anzala Allah sai Allah saukar da inna safa wal marwata min sha'airillah ila qawlihi an yatawafa bihima wannan hadisi na cikin bukhari da muslim wanda wannan akwai hadisin urwa ibn zubair wanda shi ma haka ya fahimta cewa safa da marwa sai ya tsakanin su ba wajibi bane ba har umar aisha take cewa da da haka ayar take nufi da sai Allah ya ce faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi alla yatawafa bihima babu laifi a kansa in bai yi dawafi ba a tsakaninsu inda haka aya take nufi inda ma'anar da ka fahimta ka aya take nufi amma tun da yace fala gunaha alai an yatawafa bihi ma wani abin ake nufi ba wanda ka fahimta ba da haka malai ce wa bihaza urifa anna nafya al junahi laysa al muradu bihi bayana asla bayana asli hukm as sa'i da haka ce fala gunaha alaihi ba ba so ake a bayyana mana me asalin hukunci na sa'ayi ba wa innamal murad abinda kawai ake nufi nafyu taharrujihim damuwar da suke samu a zuci yayin da suke yin sa'ayi da ita ake so a kore musu bi imsakihim anhu wadda har tasa suke daina yin sa'ayi haythu kanu yarawna annahu ma min amr al-jahiliyya don suna ganin wannan abu ne na jahiliya amma aslu hukumin sa'ayi amma in muna son mu san meye hukuncin yin sa'ayi mustahabbi ne mubahi ne wajibi ne fakar ta bayyana wannan kan ya riga ya bayyana bi qaulihi da fadin Allah ta'ala min sha'irillah tunda yace min sha'irillah wannan ya nuna cewa lalle za a yi sa'ayi kenan to amma ko min sha'ir Allah kadai kila ita ba za ta bayyana da kasancewar sa rukuni ba amma hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ayyuhan nas inna Allah kataba alaikum as-sa'ya fas'au ko kuma yadda manzo Allah ya umarni da shi sawa'un da wannan hadisin ko wannan hadisin na daban ya nuna cewa dai sa'ayi rukuni ne cikin rukunan aikin haji ina fata an fahimta wato karin bayani a nan shine akan duwatsun can guda biyu na safa da marwa akwai gumaka guda biyu daya ana kiransa isaf akan dutsen safa ɗaya kuma ana kiransa na'ila akan dutsen marwa to mutanen jahiliya idan sun je sai tsakanin safa da marwa in sun hau kan marwa sai su shafi wannan dutse mai suna na'ila in sun hau kan safa sai su shafi wannan dutsen mai suna isaf su shafa a jikinsu suna tabarruki da wannan gumaka to lokacin da aka shar'anta aikin haji sai sahabbai suke kyamatar yin sa'ayi saboda tuno da abin da ake a lokacin jahiliya to amma sun manta a yanzu babu waɗancan gumaka an riga an rushe su kawai sa'ayin ne tunda ba gunkin da ake zuwa a shafa a kai duk da haka da suke samun kaikayi a zuci dan kamar akwai kamanceceniya da wani abu to wannan kaikayin na zuci shine Allah yake korewa ce fala junaha alaiha in babu laifi dan mutum yayi kai kawo tsakanin safa da marwa ko daina jin damuwar zuci babu wannan damuwar dan ba ku yi kamanceceniya da jahiliya ba tunda jahiliya ta akwai gunki ko kuma yanzu babu gunki ina fata an fahimta na'am to kaga fahimtar sababin saukar ayar wato ya taimaka wajen wato fito da ma'anar ta kenan sama da inda mutum bai san sababin saukar ta ba na'am umumul lafz عموم اللفظ وخصوص السبب na'am إذا نزلت إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسبب لسبب لسببيها ولا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة فكانت العبرة بعموم, بعموم لفظه لا بخصوص سببه wannan ka'ida ce daga cikin ka'idoji masu muhimmanci a babin tafsiri kuma galibin malamai na ulumul qur'an sun yarda da ita in ba waɗansu yan kaɗan ba na'am eh daga nan zuwa sha biyu nake miji da wato galibin malaman tafsiri sun karrara ta in ba wato waɗansu tsaro daga cikin malamai a mazhabar shafi